العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر كما ذكر القاضي عياض قال وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي قال ويروى تقبل توبتي فقال الله له من أين عرفت محمدا قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ويروى محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لو, نقل لو نقلها مثل كعب كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدع وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج به بحديث لا يحتج لا يحتج بحديث واضطرب عليه واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به انه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه احد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وانما هي من جنس ما ينقله اسحاق ابن بشر وامثاله في كتب المبتدع وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا والنزاع في ذلك مشهور لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو لما تواتر عنه لا بما يروى عن هذا الوجه على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فياك إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أن يمشي لنا ثلاثة شرم دقائق ishirin da ɗaya na ranar litinin haka ne daren talata ishirin da ɗaya ga watan jumadal ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako a cikin karatun littafin ka'idatun jalila fi tawakkul wal wasila wallafar shaykhul islam abul abbas احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي wanda kuma wannan shine darasin mu na 45 inda malam ya koro magana akan hadisin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an abihi an jaddihi an Umar radiyallahu anhu hadisin da ya magana akan cewa lokacin da Annabi Adam ya yi kuskure a cikin gidan aljanna ya roki Allah madaukakin sarki bi haqqi Muhammadin kamar da ya zo a cikin hadisin kuma har Allah maɗaukakin sarki yake cewa da shi ya aka yi kasan wannan suna kasan Muhammadu ya ce ai lokacin da ka halitte ni ka busa min rai na daga kai na sama sai daga an rubuta a jikin birkokin al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai na san cewa ba za ka jingina sunanka ga wani ba ga wani sai wanda yake mafi soyuwar halitta gare ka to shi ne sai ya ce da shi sadakta ya adam laula muhammadun ma khalaqtuka haka hadisin ya zo wanda ibnu taymiya ya mana magana akan sa a wancan satin mun karanta yace wannan hadisi duk da hakim ya rawaito shi a al-mustadrak to amma hakim bai tace littafin sa al-mustadrak ba ya rawaito abubuwa masu kyau ya rawaito marasa kyau ya hada abin da ya inganta da abin da bai inganta ba har ba da abin da yake ma malamai na hadisi sun yi masa hukunci da cewa ƙarya ne kamar irin wannan hadisin to wannan hadisi shi kansa hakim a bisa maganar da ya yi a cikin littafin sa al-madkhal ila sahih za ka fahimci cewa wannan hadisi bai inganta a gurinsa ba to amma saboda rafkanwa ta dan adam da zuhuri sai ya sa shi da kansa ya maimaita wannan hadisi ko ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa al-mustadrak ya manta abin da ya faɗa a cikin littafin sa al-madkhal ila sahih inda ya magana akan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wanda yake cewa ya rawaito hadisai marasa kyau hadisai na ƙarya daga babansa kuma walhamdu fiha alaihi shi ne mai laifin ba mahaifinsa zai da ibnu aslam ba to kaga mutumin da ya rawaito hadisan da ake zargin sa da su bai kamata a ce ya rawaito hadisi kuma an inganta shi ba to abinda hakim yake nan ya zarge shi da cewa mutum ne mai rawaito hadisai marasa kyau sannan kuma ya kawo hadisin sa a cikin al-mustadrak sai ya ce shi ne huwa awwalu hadisin zakartuhu li abdurrahman ibn zaid fi kitabi hadha shi ne farkon hadisin da na kawo na abdurrahman ibn zaid har ma tambihi yake yi da jawo hankalinka na ka fahimci cewa hadisin fa na abdurrahman ibn zaid ibn aslam to kaga wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi inkarin sa ga shi abu abdullahi al-hakim abu abdullahi al-hakim wanda wanda malaman hadisi suna lissafta littafin hakim daga cikin irin littattafai wanda aka samu sahihai aka samu wanda ba sahihai ba to shine wannan magana ta sa ibnu tabiya ya damu cikin ainihin wani wawa keken bayani da ya shafi malaman hadisi da kuma aji aji na malaman hadisi da matsayin kowane malami daga cikin su da yadda ake ainihin fifita wasu akan wasu to shine ibnu tabiya nan da ya dawo kan hadisin yace wa hadal hadith al-madhkur fi adam shi wannan hadisi da ake ambatansa game da adam يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد wasu jama'a daga cikin marubuta littattafai sukan kawo shi ba tare da isnadi ba wa ma huwa min jinsihi sukan kawo ire-iren wannan hadisin ma'a ziyadatin ukhra tare da kawo kuma kare-kare wato sai kaga cewa kowa ya kawo shi yayi kare-kare wannan ya kawo shi ya faɗi magana wani kuma ya kawo ya tsara wani abu akan abin da wancan ya faɗa ba kuma tare da wani isnadi ba wanda za a ce ga shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ya faɗi magana babu isnadin da yake tabbatar da haka in kuna tunawa lokacin da aka yi wannan rudu din na na ganin la ilaha illallah sararin samaniya aka fita gari da hayaniya wasu ke ganin sun samu karama an ka an kai wani jahili gidan rediyo kuna tunawa wani jahili ya shiga gidan rediyo wai yana bayani akan wannan ana tambaye shi wanda zai nuna maka cewa hakika muna cikin wani hali na sai mun tashi sai mun sai kon Allah Allah ya nuna mana kadarkon gaskiya wato aka kawo wani jahili a wai zai bayani akan wannan yace eh ai wannan ba sabon abu bane tun san da aka halitta sama da kasa da ban wannan sunan yake sai lokacin da aka halitta annabi Adam da ya bude ido ya daga kansa sama ai ya gani kaga wannan jahilin shi ya kawo tarwayar kuma sabuwa sai wanda duk ba za ka same ta a cikin kowane littafi ba duk hadisan da suka zo na ƙarya din waɗanda muke ta magana akan suna cewa annabi adam alaihi salam ya daga kai ya ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da na ubangiji a rubuta ko dai su ce abin nan alal arsh ko ala qawaim al arsh wato a jikin dirkokin al arsh wato ba ka cewa a wannan sama da muke gani wannan fa girgije bai ma kai sama ta ɗaya ba nan kurkusa yake in jirgi ma ya zo sai ya ƙetare kaga shi jahilin ma ya ɗauka wannan saman sai ya kawo tarwaya kuma sabuwa wai da bai ya daga kai ya gani to in har ma wancan hadisin ya inganta ai annabi adam ba ya gani ba ko kamar da ka gani a cikin musadar ka ce ala qawaim qawaim al-arsh qawaim al-arshika a wannan kuma wanda su tabarkandi suka kawo shi kuma sai yake fi kullu mawdu'in min al-janna to nan da mawdu'in min al-janna wannan girgizan da yake sama da kai kaga shi kuma sai kawo tarwayar sabuwa tun kare da ƙarya ce kwara da yayin yayi irin tashi to shine na ibnu taymiya yake cewa wasu marubuta su kuma sun yi ta kawo wannan da gairi isnadin ba tare da isnadi ba wa ma huwa min jinsi da ire-iren waɗannan ƙarerayen ma'a ziyadatin ukhar tare da wasu ƙare-ƙaren gishiri kama zakarar qadi ya kamar da qadi ya kawo قال يتي وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي أبو الليث السمرقندي شين نصر ابن محمد شين من لتاف تنبيه القاتلين أقول لتاف شعربي ألم أنا كان تاشي أنا ترشي تنبيه القاتلين الإنسان لنا هديتي wanda a cikin sa akwai hadisai marasa kyau yawa yawan gaske shi yasa zahabi a cikin tarjamar abu abu lais as-samarqandi yake cewa wa tarudu alaihi al-ahadith al-mawdu'a wa tarudu alaihi al-ahadith al-mawdu'a yake bayan ya kawo shi yake cewa amma wannan malamin hadisai na ƙarya hadisan da basu inganta ba suna samun cin kasuwa a wajensa da jini abu lais as-samarqandi وغيرهما أن آدم أن آدم عند معصيته النبي آدم لو كنت يتابع وبنجدك قال يا اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي يا ubangiji da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gafarta min kuskure na qala wa yurwa taqabbal tawbati a wata riwaya kuma an ce ya ce ka karbi tuba na wanda alqur'ani ba ba haka ya gaya mana ba alqur'ani ya faɗi kissar annabi adam da abin da ya faru tsakanin abin da ya faru na cikin itaciya da kuma kalmomin da ya faɗa fa talaqa adam min rabbihi kalimat daga ubangiji ya samu kalmomin talaqa adam min rabbihi kalimat anan kuma shi ubangiji ma tambayar sa yake ya kai kasan waɗannan to kuma sannan abin da alqur'ani ya ga mana cewa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wannan shine abin da annabi adam ya faɗa kamar da alqur'ani ya ga mana فقال الله له من أين عرفت محمدا ita ya ka san Muhammadu قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله yace ya gani a cikin aljanna a ko ina an rubuta la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah qala yace wa yurwa Muhammadun abdi wa rasuli a wata riwaya kenan fa alimtu annahu akramu khalqika alayka daga nan na san cewa shine yafi kowane halitta daga cikin halittunka karanci a gurinka fataba alaihi wa ghafara lahu sai Allah ya karbi tuban sai ya gafarta masa ابن تيمية يقول ومثل هذا إلى إلى ولا حديثي لا يجوز أن تبنى عليه, عليه الشريعة كما تأجيل شراء كان سبع ولا يحتج به في الدين أقوى كما وجد إلى ولا حديثي أتكين الدين باتفاق المسلمين da haɗuwar musulmi gaba ɗaya abinda ba shi da itinadi ba a san ta ina ya samo asali ba musulmi gaba ɗaya malaman musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa baya zama hujja a addini ba a gina shari'a akan sa fa inna hadha min jinsil isra'iliyat wannan yana kama da irin ruwayoyin da ake ji daga banu isra'ila daga alil kitabi yahudu ko nasara wa nahwiha da makamancin irin waɗannan allati la yu'lamu sihhatuha illa bi naqlin sabitin an nabi sallallahu alaihi wasallam abinda idan ka ji shi ba za ka iya gane ingancin sa ba sai idan an ciro shi ne daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa hadhihi law naqalaha mithlu ka'b al-ahbar ووهب ابن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدع وقصص وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجوز أن يحتج بها أن يحتج بها في دين الله باتفاق المسلمين ما لا يتي ولم قود أقوى كما إذن سكاب الأحباب wani wanda ya musulunta a zamanin sahabbai wato bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin tabi'ai yana cikin tabi'ai ya musulunta amma asalinsa da ba yahude ne da wahab ibn munabbih wanda shi ma asalinsa ba yahude ne sun yi karatu mai zurfi a addinin yahudanci daga baya Allah ya sa suka gane musulunci suka musulunta to aka zauna a gurin su a karanci ko a saurari irin abubuwan da suka karanta na labarin rika da suke cikin littafin ahlul kitab musamman labarin rukan da suka shafi annabawan da suka gabata da labarin rukan da suka shafi halitta ta farko to to koyar su ne suka kawo wannan bai kamata ya zama hujja ba مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما da makamantansu mimman yanqulu akhbar al-mubtada wadanda suke ba da labaran farkon halitta wa qifatal mutaqaddimina da labaran mutanen farko al alul kitabi suke ciro su daga alul kitabi to lam yajuz an yuhtajja biha fi din fi din al-muslimina bi ittifaq al-muslimin bai halatta ko da abinda su waɗancan mutanen suka kawo sanannu ne an san su abu hurairah yakan zauna gurin wasu abin da abdullahi dan amr ibn al-as shi ma yakan dauki wasu abu daga wajen wasu to bai hala ko da su waɗannan wanda sanannu ne an yarda da musuluncin su ko su suka kawo abubuwan da suka jiyo daga ko suka karanto daga littattafan alil kitabi malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i musulmi gaba ɗaya sun haɗu akan cewa bai halatta a yi hujja da su da maganganun su a cikin addini ba fa kaifa idza naqalaha man la yanquluha la an ahli kitabi wala an shiqati ulama muslimina to ina ga wanda zai je ya dauko wannan magana ba daga ma ahli kitabi din ba ba daga wasu amintattun malaman musulmi ba bal bari ma wannan inna la yanquluha amman huwa inda muslimina majruhun da'if la yahtaju bi hadithihi wanda zai kawo wannan labari daga wanda yake a gurin musulmi abin suka ne mai rauni ne bai halatta a yi hujja da hadisinsa ba wato bai kawo labarin ya jingina a ahli kitabi ba bai kawo shi daga malami wanda yake amintacce kamar irin kabir ahbar ko abu ibn murabbin ba a'a ya dauko labarin ne daga wani wanda musulmi suka soka suka ce mai rauni ne ba a hujja da hadisinsa to ya zai zama hujja idan waɗancan su kansu labaran su bai zama hujja ba duk da cewa amintacce ne idan ga wanda yake ba amintacce ba a gurin musulmi labarin su zai iya zama hujja wa turida alaihi fiha turaban sannan kuma an kawo shi ta fuskoki daban-daban an yi sabani sabani da yawa wannan su kawo shi da ƙari wannan ba ƙari wannan ya ce a al'arshi wannan ya ce a aljanna aka ga sunan wannan ya ce a al'arshi aka ga sunan wannan kowa yana faɗar abin da yake faɗa wato shi kansa abin da aka rawaito din daga wajensa bai kiyaye abin ba wani lokaci ya faɗe shi da wata siga wani lokaci da wata siga ta daban اضطرابا يعرف به انه لم يحفظ ذلك يلا تستعطاوا سابان da za a iya fahimtar cewa shi kansa bai kiyaye ba wala yanqulu zalika wala ma yusbihuhu wala ma yusbihu haka ne wala yanqulu zalika wala ma yusbihuhu ko ya yake na ku yusbihuhu ko فهذا معنى ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذي يعتمد على نقلهم يشبهه زي زمان أو بيجي wato babu wani wanda yake nakalto wannan ko wani abin da ya kama da wannan ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke amintattu na musulmi allazina yu'tamadu ala naqlihim waɗanda ake dogaro a kan riwayarsu idan sun shiro abu ba a samu wani malami amintacce wanda ake dogaro da shi wanda aka amince masa fuskar ilimi yana rawaito irin wannan ba wa inna ma huwa min jinsi ma yanqulu ishaq ibn bishr wannan yana daga cikin irin abinda wani mutum da ake cewa ishaq ibn bishr wa amsaluhu da makamantansa suke nakaltowa ishaq ibn bishr al-bukhari abu huzaifa wani ne wanda malamai suka karyata shi tarakuhu wa kazzabahu Ali ibn Madini Ali ibn Madini malamin Bukhari ne ya jefi wannan mutum Ishaq ibn Bishr da cewa makaryaci ne Ibn Hibban yana cewa la yahillu kasbu hadithihi illa ala jihati ta'ajjub bai kamata a rubuta hadisin sa ba sai dai idan za a rubuta ne dan a nuna babaki ba wai dan a yi hujjar shi ba dara ya kirawo shi da cewa kazzabun matruk makaryaci ne wanda yake abun watsi da shi to ire-irensa su suke kawo wannan labarin fi kutubin mustada a cikin littafansu da suke rubutawa don ba da labaran farko labaran halitta ta farko wa hadhihi law kanat sabitatan an al-anbiya ila kanat shar'an lahum idan sai ya kare ja da gaba dai kuma da farko ya ce maka koda irin su kabul ahba da wahab ibn munabbih mutanen da suke amintattu ne sanannu ne a gurin malamai ko da su suka kawo wannan labarin daga irin abin da suka karanto a littafin alif kitab ba za a yi hujja da shi addini ba babu malamin da yake musu da wannan sai mu tafiya ya tsara ja gaba kadan yake kai ko da wannan abin ya tabbata ya tabbata mabniyan ala ko da irin waɗannan riwayoyi sun tabbata an anbiya daga annabawa da kanat shar'an lahum da zai zama shari'a ce ta su waɗannan annabawa وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على ان الشرع على ان شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا؟ to daga nan sai mas'alar ta koma akan wannan mas'ala din da malamai suke tattaunawa akan ta shin shari'ar waɗanda suka gabace mu na daga annabawa shari'ar su ba shari'a ce gare mu yace to kafa hujja da wannan zai zama an gina shi ne akan wannan mas'ala din مبنيا على ان شرع من قبلنا هل هو شرع لنا za a gina shi akan shin shari'ar waɗanda suka gabace mu mu ma shari'a shari'a su shari'a mu ce amla ko ko ba shari'a mu bace malamai sun yi sabani akan wannan wasu sun ce shar'u man qablana shar'un lana wasu sun ce shar'u man qablana laysa shar'an lana ba shari'a ce gare mu ba wasu kuma suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid fi shar'ina ma yukhalifu shari'a ce gare mu wasu dai ba a samu wani abin da ya sabawa wannan ba a cikin shari'a mu in shari'a mu ta zo ta saba ta su samu za mu aiki da ita kullun ja'alna minkum shari'atan wa minhaja shi ne zai tafiya ce wanda za fi zalika mashhur jayayya akan wannan mas'ala tsakanin malamai abu ne sananne shahararre lakin allazi alaihi a'imma sai dai abinda manyan malamai suke kansa wa aksarul ulama'i da mafi yawancin malamai a cikin wannan mas'ala annahu shar'un lana ma lam yari shar'una bi khilafihi shar'u man qablana shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce mu ma matukar dai ba a samu abin da ya saba mata a cikin shari'ar mu ba wa hadha inna ma huwa fima thabata annahu shar'un liman qablana kaga wannan matsala da ja'in ja'in ana yin shi ne ga abin da ya riga ya tabbata cewa shari'a ce ga wanda suka gabace mu amma abin da bai tabbata ba cewa shari'a su ce kaga wannan matsalar ba ta zo ba domin za a yi gini ne akan babu abin da bai tabbata cewa shari'ar annabawa da suka gabace mu bane za mu tsaya muna jayayya akan hal za mu yi aiki da shi ko ba za mu yi ba wannan jayayya ba ta da ma'ana yace wa hada inna ma huwa fi ma thabata annahu shar'un liman qablana min naqlin thabitin annabi ila sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata cewa shari'a ne ga waɗanda suka gabace mu ta hanyar ruwaitowa ta hanyar ruwaya tabbatacciya daga annabin mu sallallahu alaihi wa sallama aw bi ba tawatara anhu ko daga labarin da ya riga ya zo mana ta hanyar gangan ko daga gare su la bi ba yurwa ala hadha ala hadha alwajh ba irin abin da ake ruwaya sama ta irin wannan fuska a rawaito shi ta hanyar wani wanda yake ba karɓaɓɓe ba ta hanyar wani wanda malamai suka soka ba ta nan ne ake tabbatar da abin da yake shari'a ga wanda suka gabace mu ba ana tabbatar da abu cewa shari'ar wanda suka gabace mu ne idan ya samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa waɗanda suka gabace mu suna bauta wa Allah da wannan to sai mu fahimci cewa sai uban qabla nan ko kuma tawatar anhu labari ya zo ta ko ina da ina cewa haka suke bauta musu haka suka bautar Allah to sanan ne za mu iya tabbatar da cewa wannan abu shari'a ce ga wanda suka gabace mu to idan mun tabbatar da wannan to a lokacin kuma sai mu zo mu duba sun shari'a mu ta yarda da wannan ko bata yarda ba in shari'a mu ta saba ma wannan to shikenan da shari'a mu za mu yi aiki domin kowace al'umma Allah ya sanya mata shari'a da za ta yi aiki da ita shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta shafe dukkan shari'o'in da suka gabace ta فإن هذا لا يحتج لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين إذن wannan abin da bai tabbata ba ba halatta wani ya yi hujja da shi wani daga cikin musulmi ya yi hujja a cikin shari'a ta musulmi
ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال من سره أن يعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على على الريق وليصوم ثلاثة أيام ويكون إفطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثل مثلك نعم لم يسأل مثلك لا لم يسأل مثلك ولا يسأل وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نبيك وعيسى روحك وكلمتك ووجهك وذكر تمام الحديث وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين قال أبو أحمد بن عدي فيه منكر الحديث وقال أبو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث وضع على ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلب ومقاتل ويروي ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق من طريق موسى بن ابراهيم المروزي قال حدثنا وكيع عن عبيد عن شقيق عن ابن مسعود وموسى بن ابراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب وقال دار قطني متروك وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو الأشعث قال حدث قال حدثنا زهير بن العلاء العتبي قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال من سره أن يحفظ أن يحفظ فليكن سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات.
نعم to ga laƙabi ga asiri mala ya ce wa min hadal bab yana daga cikin wannan irin wannan tarkatan hadithun zakarahu Musa bin Abdurrahman as-Sana'ani wani hadisi wanda wani mutum da ake kiransa Musa ibnu Abdurrahman as-Sana'ani ya ambace shi sahibu tafsir ma abocin tafsiri da isnadihi a ibn Abbas da salsalar sa zuwa ga dan Abbas marfu'an har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wai annabi ya ce man sarrahu an yu'iyahu Allah hibbal Qur'an ina ba tambayar ya za su haddace Qur'ani ga lakani a taurara aji wai yace man sarrahu an yu'iyahu Allah hibbal Qur'an wanda zai faranta masa rai Allah ya ba shi haddar Qur'ani wa hizza asnafil ilmi ya ba shi haddar dangogin ilimi daban-daban fal yaktub hada du'a to ya rubuta wannan addu'a fi ila'in nazifin a wani a wata ƙwarya wacce ke mai tsafta aw fi suhufi qawaris ko a cikin tangaran bi asalin ya rubuta shi da zuma wa za'afaran da turaren za'afaran wa ma'i maqas da ruwan da ruwan sama to da yake kenan ya ya za rubutu da ruwan sama yace wal yashrabuhu ala ar-riq sannan ya tashi kafin ya ci komai sai da ashirbu ala ar-riq ka tashi kafin ka ci komai da sassafe kar ka sa komai a bakinka sai ka shanye ruwan rubutun wani yasin talafata ayyamin kuma sai ka yi azumin kwana uku bayan ka sha kenan sai kai azumin kwana uku wal yakun iftaruhu alai kuma ya kasance da shi zai buɗe baki da shi zai buɗe baki da shi zai tahur da yi da yanka wa yad'u bihi fi adbari salawati sannan ko bayan ya sha ya yi azumi kwana uku kuma yana sha to kuma duk bayan sallah sai dinga addu'a da shi wannan abin da aka ce ya rubuta din ga abin yadda yake Allahumma inni as'aluka bi annaka mas'ulun لم يسأل مثلك ولا يسأل وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وإيسى روحك وكلمتك وجهك abin da zai rubuta kenan ya sha ya kuma haihu da baki da shi a azumin kwana uku ba ta addu'a da ke ya ubangiji ina roƙonka dai an saka mas'ulin da kasancewarka da zamantowarka abin roƙo lam yus'al misluka wa la yus'alu ba a taba tambayar kamar ka ba kuma ba a tambaya وأسألك بحق محمد إلى إلى روقك درجة da haƙƙin Muhammadu nabiyika annabinka da haƙƙin Ibrahim khalilika badaɗayinka wa Musa najiyika da Musa abokin ganawarka wa Isa ruhika wa kalimatika wa jihika da annabi Isa wanda yake ruhin ka ne kalmar ka ne kuma mai daraja a wajenka to in yayi wannan sai ya samu hadda Qur'ani to shi ne Ibn Taymiyyah ce wa zakara tamamad du'a ya kawo addu'ar har ƙarshe وموسى ابن عبد الرحمن هذا من الكذابين شي mai ruwaya wannan mai littafin tafsiri din da ya kawo wannan yana daga cikin makaryata قال أبو أحمد ابن عدي أبو أحمد ابن عدي أشكل لتابع بتاع الكاذب ابن عدي سير أشكل malamai marubuta littattafan hadisi ta rubuta littafin sa akan raunana masu rauni a cikin ilimin hadisi sunan shi alkamil fi du'afa alkamil kuma fi du'afa kaga akwai wani irin haka alkamil kuma du'afa to sunan littafin kenan alkamil fi du'afa abu ahmad ibn ali sunan shi abdullah abdullah ibn ali ibn abdullah ya rasu hijira tana 365 a karni na hudu kenan ko a karni na hudu 365 yana gaba da su dara kudi to shi abu hatim ibnu hibban yana afwan abu hatim ibnu hibban nake magana ko ina magana ibnu adi na karanta shi ibnu adi abu ahmad ibnu adi wannan abu hatim ibnu hibban sunan shi muhammad ibnu hibban al-busti mutumin bust cikin kasar afghanistan a yanzu yana littafin sa kitabul majruhin littafin sa kitabul majruhin wa du'afa min ruwan wato marwaita waɗanda suke waɗanda aka soka waɗanda suke masu illa to shi ibn hibban ya rasu hijira tana ɗari uku da arba'in da hamsin da hudu ɗari uku da hamsin no da arba'in da arba'in da biyar ɗari uku da arba'in da biyar ya rasu hijira tana ɗari uku da arba'in da biyar wato yana gaba ma da ibn abi a cikin karni shi ma na hudu ya kuma kyale ne nake kwangoma kwan baya akwai abu ahmad din da farko ko to yana da sai ido na kuma ya faɗo ka abu hatim abu ahmad ibn ali ya ce da shi munkarul hadith abu abu hatim ibn hibban shi kuma ya ce da shi dajjalun يضع الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير يا كيلوني للتافي لتفسيري وان يجنجنا وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وي ابن جريج ne yaji wannan tafsirin daga Ata Ata ibn Abi Rabah shi kuma wai Ata ya ji shi daga Abdullahi dan Abbas wanda kuma duk ƙarya ce tunda an ce Abdullahi dan Abbas masanin tafsiri ne ba za a yi ƙarya da jingina masa to sai kirkiri ƙaryarsa sai jingina sai jingina ta ga ibnu jurayj ibnu jurayj amintaccen malami ne abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj malami ne daga cikin malaman maka a zamanin sa lokaci ɗaya suka yi da su imam malik shekarar hijira ɗari da hamsin yana a tsayar dama imam malik barin duniya sai jingina wa abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj wannan littafin shi kuma wai ya ji daga malamin sa aba ibnu abi rabah ba aba ibnu abi rabah shi ma malami ne babba cikin mashahuran malamai na maka a zamanin sa ba kamar sa to sai in yana guri ba ba wanda yake fatawa ana cewa la yustawa aqa fi makka shi ne daga wake sai la yustawa malik fi madina to aqa shi ne wanda a zamanin sa yana na ba wanda yake fatawa musamman ba a cikin abin da ya shafi manasik abin da ya shafi aikin hajji to yana daga cikin almajiran sa shi wannan ibnu jurayj yana daga cikin almajiran aqa to dai tashi sai da ƙaryarsa sai ya shirya ta haka ibnu jurayj an afa an ibn abbas shi kuma afa almajiri ne daga cikin almajiran ibnu abbas wanda ya samu tarbiyya a makarantar abdullahi dan abbas da ya tashi sai tara wannan tafsirin na ƙarya sai ya jingina shi zuwa ga waɗannan bayan Allah jama'ahu min kalam al-kalbi shi kuma kaga daga inda ya dauko ƙaryar asalin ƙaryar shi ba shi shirya ta ba akwai wanda ake kira Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi wani babban mashahurin makalici ne a zamanin muhammad ibn sa'id al-kalbi saboda ƙaryarsa da shahararsa da ƙarya kusan yana da suna sun fi ɗari shi wannan muhammad ibn sa'id al-kalbi wato makaryata da suke kawo ƙaryarsa sai su daga caccanza masa suna don ka a gane shi gaba duk malamai sun tara sunan an gane duk inda ya fito yana gane shi ba a ɗura akwai wani littafi yana da a taso kulli ana sayarwa har ma wasu suna hujja da shi tanwirul makidal من تفسير ابن عباس وأيك لشيء أنا لا شيء أنا بهدمه تنوير المكبات قول الله أدري كما كنت يا وأن تنوير المكبات كنت فوقا كدوبة صاحب إسناد محمد ابن سائب الكلبي ne daga abi salih kana da shi wai ba ka aka kosa kai abin tausayi to kaga an ce tafsirin ibnu abbas waye ba zai waye ba zai tsaya ba kabirin miqbas min tafsir ibnu abbas wanda isnadin farko da zaka gani isnadin farko a farkon littafin ka buɗa zaka ga maka farsalar littafin shi wala muhammad ibnu sa'id al-kalbi shine yaji daga abu salih zazab shi kuma yaji daga aka ce daga ibnu abbas a marwan as-siddi afwan marwan as-siddi a muhammad ibnu sa'id al-kalbi a marwan as-siddi an abi salih zazab an ibnu abbas haka isnadin yake wannan isnadin shine malamai suke kira shi silsilatul kadhib to silsilatul kadhib wato salsala ta mazaje makaryata salsalar makaryata sun kira wata silsilatul kadhib domin su nuna domin su yi muqabala ta da da silsilatul zahab akwai silsilatul zahab salsala ta ta gwal ta zinari wanda ita ce malik an nafi an ibn umar ana kiranta silsilatul zahab to ita kuma wannan آه محمد بن السائب الكلبي عن مروان السدي عن ابي عن, آه عن ابي صالح بازام عن ابن عباس انت كما اذا في كلام سلسله الكذب to wannan shine wannan karerayin ya jingina wa Abdullahi dan Abbas to shi wannan mai wannan tafsirin Musa bin Abdurrahman as-Sanani da ya kwaso kayyare da kalbi yayi da muqatil ibn Sulaiman ana da muqatil ibn Hayyan akwai muqatil ibn Sulaiman muqatil ibn Sulaiman shine wanda yake malamai sun soke shi sosai sun yi magana a kansa akwai muqatil ibn Hayyan su ne dukkan su ana da kansu tafsiri daga wajen muqatil ibn Sulaiman akwai muqatil ibn Hayyan muqatil ibn Sulaiman malamai sun taba ainihin sun tuhume shi da ƙarya shi da wanda yake zaunawa ya ce a yi masa fatawa tun daga abin da yake karkashin al'arshi har zuwa ƙasa min al'arshi ila al'arshi ya ce duk abin da kuke so ku tambaye ni zan ba ku ansa sai jingina da bishiya fa ya ce duk abin da ake so a tambaye shi wani ya tambaye shi ya ce hanjin tuni ruwa nawa ne tun da ake min al'arshi ila al'arshi a ce za a wasu hanjin tuni ruwa nawa ne ba wani kuma yace da annabi adamu ya hajji wa ya yi masa mai sunan mai zamun da ya masa to waɗannan su suka yi karerayin da shi wancan ya tattara sai ya jingina su da ibnu abbas wa yurwa to shine kuma ya kawo wannan wannan rubutun sha ɗin shi wannan makayyace shine ya kawo wannan rubutu addu'ar da za a rubuta har da ba da wani wata wani direction wai kada ka dauka abun haka yake ba tsari ga yadda ake hada ta kanka ci komai ka sha ka sha ruwa baka ci ba da ka kulle ba ويروى له هذا دون الثوب عن ابن عباس عن ابن مسعود من طريق موسى بن ابراهيم البروزي قال حدثنا وكيع عن عبيده عن عبيده عفوا عبيده عن عبيده عن شقيق عن ابن مسعود وموسى ابن ابراهيم هذا قال فيه يا ابن معين كذاب wato ana wannan wannan amma ba tare da ambatan azumi ba a dai rubuta wannan a sha amma ba magana azumi ana jingina wa ibn mas'ud an ruwaito shi ta hanyar wani mutum da ake kira Musa ibn Ibrahim al-Marwazi shi kuma yace ya ji daga Waki ibn al-Jarrah shi kuma daga Abida Abida al-Salmani shi kuma daga Shaqiq Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il shi kuma daga abdullahi dan mas'ud to shi ba ita ma wannan ƙaryar ce domin wani makaryacin ne ila ya tsinci wannan ƙaryar shi ba ya tsara masa nasi isnadin tunda shi ma ta tsara waye da shi kuma da ya tashi da jingina ibnu abbas ba sai jinginawa ibnu mas'ud sai ya rage magana azumi kaga ya rage maka nauyi ga wata ba azumi kaga zai fi samun kasuwa وموسى بن ابراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب موسى بن ابراهيم wannan wanda shi kuma shi ya kawo wannan يحيى بن معين ya ce da shi magaryaci ne وقال دار قطني متروك دار قطني yace abun ayi watsi da shi ne وقال ابن حبان ابن حبان yace كان مغفلا wato shashasha ne yulaqqanu fa yatalaqqan ana ainihin lakanta masa abu a laɗa masa abu sai ya daurana wato malaman hadisi suna da hanyar da suke kama mutumin da yake shashashawawa wanda baya da fahimta a hadisi za su zo sai zo da abin da yake hadisin sani da wanda ko ba hadisin sa ba sai ta hada masa su guri guda in suka ji ya wuce ta kansu akan hadisin sani da ka wanda shasha ta ne wawa ne bai san abin da yake ba ko da malami ya san hadisin da shi ya rawaito ya san wanda ba shi ya rawaito ba ya san wanda ya ji ya san wanda bai ji ba wannan idan fadakakken malami ne mai ilimi sananne a karfa ka fasse wanda ya san abin da yake yi to shi wannan za ka samu duk irin yawan hadisan da aka cakuɗa masa zai iya ware nashi akwai wata rana da yahya ibnu ma'in da abbad ibnu mansur da kuma ainihin da da ahmad ibnu hanbal za su fita za su yi tafiya za su yi tafiya daga kufa za su fita su je neman ilimi sai yahya ibnu ma'in ya ce mu biya ta gurin abu nu'aym al-fadl ibnu dukai wani malami ne daga cikin manyan malamai a zamanin sa ɗaya daga cikin malaman bukari ne yana daga cikin malaman bukhari za a risan sa sai bukhari sai shi yahya ibn ma'in sai yace mu biya ta wajensa dan mu jarraba shi mu ga yana nan a yadda muka san shi gangaran ko ko a'a ya fara yin sassauci sai ahmad ibn hanbal yace a'a bai dace ba ka san mutumin nan fa ya kafu fa ba fa zai girgiza ba sai yahya ya dace yace sai an biya ta gurin sa an jarraba shi kace to mu je suka je yana gidansa suka yi sallama da shi ya fito yahya ibnu ma'in ya tsara hadisan da za su jaraba shi hadisai guda talatin da uku in ya kawo guda goma na mutumin sai so ka daya wanda ba nashi ba sai ya kawo goma nashi sai so ka daya wanda ba nashi ba sai ya kawo goma nashi sai so ka daya haka yayi masa da ya fito suka ce ya ya ce ai ga wasu hadisan ka ne nake so da Allah zan karanta domin in dauke su daga wajenka yace to bismillah ya haya na kan dandamali irin dandakka din nan ya zauna yana karanta masa shi kuma yana ji ya karanta goma yana tabbatar masa ta iya hadisansa ne ya zo karanta na sha ɗaya ce wannan ba hadisi na bane kire shi aka ci gaba har zuwa ƙarshe sai shi abu da shi malamin sai ya gane abinda aka so a shirya masa tarkon da aka so a yi masa sai ya dubi sai ya dubi abba da mansur ya ce a ya dubi ahmad ibn hanbal yace kai tsoron Allah ka zai hana ka kai mun haka sai na sani yace kai kuma yaro ne ba za ka yi ba za a yi wannan da kai ba yace wannan fitina ta ka ce aya saboda haka ya sa kafa ya bige shi sai da ya fado daga kan wannan darka ya fado shi kuma ya shiga gida shi ne ya tashi yana kakkaɓe jiki yace aini dukan nan da aka yi mun ya fi duk tafiyar da za mu yi amfani a wajena wato yanzu zan ƙara samu na samu wani ilimi na cewa malamin nan har yanzu yana nan duk abin da za mu je da sauran sa kan mai shakka babu wani abin da yake ba nashi ba saboda haka yace shi wannan harbin ya fi tafiyar da za a yi alkhairi a wajensa to suna irin wannan shine su kira istibarul ruwa a dinga gwada rawi don a fahimci cewa to idan shata ta ne ana karantawa duk sai ta kada kai to ai na wani na wani na wani kuma to ana barin sa sai ji ana tireransa a gari an gama da shi to shine ibn hibban yake cewa shi wannan mutumin haka yake kana mugaffalan yulakkan sai talakkan sai a rada masa abu a ce kaza kaza ka ne sai sai sai karba akan nashi ne fastahaq at-tark sai ya tantance ai watsi da shi saboda haka wannan hadisi na ibnu mas'ud kusan duk malaman da suke magana akan hadisai mawdu'ai sun kawo shi ibnu jawzi ya kawo shi a hasyudi da al'ala al-la'il masnu'a ya tabbatar da cewa wannan hadisi ba hadisin manzo Allah bane hadisin ƙarya ne haka nan ibnu arraq a cikin tazim shari'a ya faɗi wannan wa yurwa hadha an umar ibn abd al-aziz an mujahid ibn jabr an ibn mas'ud bi tariq al-adhaf min al-awwal ana kuma ruwaito har ila yau wannan dai daga Umar dan Abdul Aziz daga Mujahid ibn Jabr daga Ibn Mas'ud da hanyar da ta fi waccan ta farkon malauni to da hanyoyin haka suke al-maqudatu wal mutaraddiya wan nasiha eh a Mujahid ibn Jabr ba Zubair ba Mujahid ibn Jabr ورواه أبو الشيخ الأسبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا زهير بن العلاء العتبي قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات sannan kuma abu shaykh al-asbahani ya kawo shi ta hanyar hadisin Ahmad ibn Ishaq al-Jauhari shi kuma yace ya ji shi ne daga Abu al-Ash'ab shi kuma yace ya ji shi daga Zuhair ibn Ala al-Utbi shi kuma yace ya ji shi daga Yusuf ibn Yazid daga Zuhri wa rafa al-hadith har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban sarrafu an yahfada wanda yake da yake sha'awar ya hadda kan yasun sab'ata ayyam to ya azumin kwana bakwai kaga adadi ya karu kuma nan wa yakun istaruhu fi akhir قلت وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء وقد رواه أبو موسى المديني في أمانيه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم من رواية ما يروى في الباب سواء سواء كان صحيحا أو ضعيفا كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما ما روي به الفضاء ما روي به الفضائل ويجعلون العودة في ذلك على الناقل كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات والعادات كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب المفرد وفي أول حمية الأولياء وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البناء وأمثالهم من الشيوخ وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل بن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم بن عساكر والحاسب عبد الغني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث فإنهم كثيرا ما يروون في تسانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي وقد, وقد يتكلم أحدهم عن الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف وقد لا يتكلم
ilimi ne fa mai girma sosai mai amfani kwarai da gaske kuma shi yake bambance wanda ya yi ilimi da dan dagaji dan dagaji da abin da ya gani an rubuta kawai shi ya ga hujja amma wanda yake malami ko mai ilimi ko wanda yake da ido a ilimi yake da ma'auni yake da rariya to zai iya gane abin da yake zama hujja da abin da baya zama hujja a cikin ilimi to shi da ibnu tabi'a yake ci gaba da bayani yace qultu wa hadhihi asanid mudlima la yafutu biha shay'un waɗannan dukkan su isnadayya ne waɗanda suke masu duhu kirin wanda babu abin da zai tabbata da su babu wata gaskiya da za ta tabbata ta hanyar waɗannan isnadai wa qad rawahu abu musa al-madini abu musa al-madini ya rawaito wannan fi amalihi a cikin littattafansa na imda'i akwai al-amali littattafan da ake kira al-amali littafi ne da yawanci hadisai ne da malamin yake ibla'in su malami sai ya zo ya zauna majalisi sai ya ibla'in hadisai ɗalibansa suna rubutawa ba tare da ya ɗauko littafi ya karanta ba shi su kawai yake su ne littafin waɗanda ake kira al'amali to shi wani abu musul madini babban malamin hadisi ne sunan shi muhammad ibnu abubakar ibnu umar muhammad ibnu abubakar ibnu umar al-asbahani da shafi'i ne kuma yana daga cikin waɗanda suka gawaita hadisi daga almajira abu nu'ay al-asbahani ya rasu hijira tana 581 wato a karni na shida karshen karni na shida to ya rawaito wanda a cikin amali dinsa haka nan abu abdullahi al-maqdisi abu abdullahi al-maqdisi shine mai littafin al-muhtara akwai littafin sunan shi al-muhtara sunan malamin muhammad ibn abdul wahid abdiya al-maqdisi diya uddin al-maqdisi ya rasu hijira tana 643 hijira tana 640 da uku wato a karni na na bakwai kenan ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafan da ya rubuta akwai kitab fadail al-a'mal akwai kitab fadail al-sham akwai kitab fadail al-qur'an wato ya rubuta littafai wanda suke magana akan falala akwai kitab fadl al-ilm duk ya rubuta wannan to yace irin waɗannan waɗannan mutane sun kawo wannan hadisi irin wannan hadisi a cikin littattafan su ala adati amsalihim fi riwayati ma riwayatul bab a bisa al'adar ire-iren waɗannan malamai na su ruwaito duk abin da ake ruwaitowa a wannan babu sawa'un kana sahihan aw da'ifan sawa'un abin nan ya inganta ko bai inganta ba كما اعتاده اكثر المتاخرين من المحدثين كما يند يوا يوچن malaman hadisi na baya baya suka saba annahum yaruna ma ruwiya bihi fadail ma ruwiya bihi fadail suna kawo abinda ma ruwiya da zai zama su ba duka haka yake a wani sauku ma ruwiya bihi fadail ko ma ruwiya fil fadail to duk dai ma'anar da za ta miƙe ba komai abinda aka ruwaito falala da shi wato isla dukkan hadisan da aka zo da su na falala sai su kawo su a cikin littattafan su amma za su kawo su da isnadi kamar da kuka ga ibnu taymiya ya koyo muku waɗannan da isnadin wane ne ya ji daga wane shi kuma daga wane daga wane kaga nan ne za a iya gane labarin wannan na a karɓa ne ko wanda ba za a karɓa bane domin ka san waye ya kawo shi za ka iya sanin abintacce ne gun malamai ko ba karɓaɓɓe bane tunda sun faɗa maka sunan wanda ya baka labarin an gane ko yace wa yaj'aluna al'udata fi dhalika 'ala an-naqili su a gurin su laifi yana akan wanda ya ruwaito ba akan su ba su su tunda sun kawo maka isnadin ga wane wane wane wane har zuwa kan wanda aka ce ya faɗa to sun gama baka komai da asirinsa sun kamar sun baka makullin a hannu ba su koye maka komai ba da haka ba su haice ka ba al'uhdatu ala naqili laifin nauyin ya koma akan shi wanda ya ce ya ji idan ya kasance makaryaci ne kaga shine mai laifin yace man asnadaka faqad ahalaka wa man arsala faqad takaffala lak man asnada lak faqad ahalaka kamar in baka magana in ce wala ne ya fada kaga ni na fita ya rage ka je ka binciki wani din nan wani din nan wanda za ka amince masa ne ko ba wanda za ka amince masa ba na gama ba ku labari gaba ɗaya na gama ba kun tsaya kun saurare da ina gama sai na ce wannan labarin bush ne ya faɗe shi kaga ya rage ka yadda bush ya faɗi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba eh to wannan shine tunda ni na faɗi wanda ya faɗa ni na fita to suna kawo irin wani alittafansu sai su kawo abubuwan da suke ingantattu da wanda ba ingantattu ba amma kuma za su kawo isnadi za su kawo salsalar da aka ɗauko abin har kar daga farkon malamin su har zuwa kan wanda aka jingina wa abin ba za su ɓoye komai ba amma wanda zai ɓoye ya dinga baka guntu kawai ya ce daga dan abbas ya ce kaza kaza kaza kaza daga abdullahi dan mas'ud manzo Allah ya ce kaza kaza kaga anan ba za ka gane wa za ka tuhuma dan abbas zaka tuma dan mas'ud zaka tuma kafin akai ga dan abbas wane ne ya ji daga dan abbas shi kuma waye ya ji daga wajen shi kuma waye ya ji daga ya kamata a baka wannan in aka baka anan da zaka yi lissafi a waɗannan mutanen amintattu ne karɓaɓɓu ne saboda kaga ya inganta kenan a a waɗannan mutanen ai a cikin su akwai makaryaci sai ya zaka samu makaryaci shi kenan ya rushe sauran tunda ya nuna wannan shi zai yi ƙaryar gaba daya an gane ko to abinda su malaman farko suke yi za su kawo isnadi waɗanda suka zo daga baya baya ilimin yayi rauni sai su ɗauko waɗannan maganganun sai su share islamin sai su faɗi su kai tsaye kaga anan shine shine ya ci amana amma malamin farko da ya kawo da islami shi bai ci amana ba in ka ɗauko tafsirin kabari a ba ka tafsirin da ke son ce ba tarihi na kabari tarihul umam wal muluk na kabari mai tafsiri ta littafin da ya rubuta tarihi tun daga kan halittar sammai da kasai annabi adam har zuwa zamanin sa ya ba da labari inda jaridar kabari ya mutu shekara 310 ba farkon karni na hudu to ya baka labarin gaba ɗaya abin da ya faru annabawa da sauransu to amma tun a muqaddima sai yake cewa ko mai zan kawo zan kawo maka ne da isnadi saboda haka laifi yana kan wanda ya faɗa ba ruwana to a ciki sai ka ga wasu maganganu miyagu wani ma wata maganar mara kyau akan sahabbai ka zo labarin da hankali ba zai karba ba an ce sahabbai su suka yi to ɗan shi a sai su dinga shiga irin wannan sai ka ɗauko maganganu ke yana cikin tsabari tsabari ahlus sunna tare da tsabari ya riga ya zame su a farko ya zare jikinsa to in ka koma littafin sai ka ga salsala ko ka ga ruwayar Abu Miklas Lut ibn Yahya Abu Miklas din nan wani tafsirin dan Shi'a ne to tabari zai kawo maganar ya ce Abu Miklas ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza dan ya gaya maka ga abin da Shi'a suke cewa an gane ku kaga shi ya kawo ya faɗi waɗanda suka rawaito abin su wane ne ga kuma irin yadda aqidar su take shi ba sai ya yi bayani ba a gurin ya ce abubakar dan shi'a ne saboda abubakar dan nan sananne da abun malamai wanda suke masana ilimin hadisi da sun ji sunansa sun san daga ina kullu daga ina yake ba sa bukatar a musu bayanin sa kai ne watakila yanzu an ce abu muslim sai kai bayanin sai amma bayanin wai abu muslim amma su sun san shi kai ma in ka je ka bude littattafan rijal za ga abu muslim din nan ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake to amari zai kawo isnadin daga wannan abu muslim ko ya kawo isnadin sa daga sayyid ibnu umar sai da ibnu umar shi ba wani kiri dan shi'a ne baki dan shi'a ne to sai ga maganar ta zage sahabbai ko suka sahabbai yan shi'a a yanzu abin da suke kenan sai suke ai a cikin dabari an ce kaza tarihin dabari sai kuma kana ga dabari din malami ne babba har ma littafin tafsir kai shine farko ma da rubuta littafin tafsiri a duniya gaba daya sai ga cewa kuma ahlus sunna ne ce ah to ashe ruwa ahlus sunna mun faɗi irin maganar da suka faɗa tare da cewa shi dabari tun a muqaddima ya zare jikinsa amma ba za a karanta maka sai a karanta maka mukaddimar ko kuma a karanta maka isnadin dan aje daga ina abin ya faru shi yasa su a wancan lokacin suna kawo abin da ya tafakkar ilimi don a sanar da kai ko sharri ne ka san akwai shi araftu sharra la sharri lakin li tawakkili wa man la ya'rifu sharra min al-khair yaqaw fihi ka san sharri dan ka kare kanka wanda bai san sharri ba sai wata rana a ciki bai sani ba shi yasa sai da Umar yake cewa za ka samu mutumin da ya tashi a musulunci bai san jahiliya ba yana warware igiyar musulunci kulli kulli saboda bai san jahiliya ba bai san abin da yake kishiyar wannan ba fa bi diddiha tatamayyazu al-ashya'u ad-didd yuzhiru husnahu ad-didd wa bi diddiha tatamayyazu al-ashya'u komai sai ka kawo kishiyarsa kake gada alfarmar sa kake gada kimarsa da darajarsa yanzu in ba dan ainihin akwai duhun dare ba ba za ka gane kimar haske ba inda ba dan akwai talauci ba za ka gane kimar wadata ba komai sai akwai kishiyar ta kake gane kimar ta in ba dan rashin lafiya ba za ka gane kimar lafiya ba da yawa mutum ya kai sha'afa baya jin tsadar lafiyar da yake da ita sai lokacin da Allah ya jarabe shi da rashin lafiya sannan zai ga irin tantamawa da masu lafiya suke ciki to da babu rashin lafiya ba za ka gane wannan kimar ba to haka nan wanda zai rayu cikin musulunci bai san jahiliya ba to to sai ya dinga yin wasu abubuwan da zai rushe musulunci bai sani ba dan da ya san ya da aka rayu kamar kamar garin Kano ne a da in aka magana sunna wanda bai san yaya aka yi gwagwarmayar sunna a baya ba sai ga yanzu kamar ma abin ai cikin sauki ake a a ai an ci kwakwa a baya an ci kwakwa kafin sunna ta shimfiɗu sai ai sunna ci gaba ta yi na fitar hankali a Kano kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda bai san kaga dai ba shekaru bare ba amma mun san lokacin da muke karatu ba lasifika an hana mu karatu kullum duk sati sai an kai sai an kai mu gaban abin nan sai an kai mu bamfai sai an kai mu bamfai wani lokaci gaban kirista ma a ce ga mu nan muna muna yin ba daidai ba a kasa yi masa bayanin ya me muka yi na ba daidai ba ya kasa ganewa a ce ai karatu muke yi a gareji mutum da garejinsa garejinsa ko ba su ba a lokacin wallahi ba su mu ya mu sai ma mun matso kurkusa na ne da baya baya ma ba zai ji ba sai ya matso kusa na san wani lokacin ina karantarwa a gidan Alhaji Yusuf Abdullahi Allah ya kara masa lafiya kara masa imani lokacin ina koyarwa umurwan bai a gidansa duk bayan sati da wannan cikin 87 87 duk bayan sati daya sati biyu sai ya zo ya dauke ni ya ce yan bid'a sun kai mu kara kofar wan abin nan a ban fai wani lokaci wallahi kirista ne ya kasa gane me muka yi amma yanzu ga su sikokin mu ko ina an rasa yadda za a yi da mu sai dai a samu wasu sikokin a ce za su amma ba ba ita a hana ba ba zai hannu ba wallahi ba za ta hannu ba to haka malamai suke yi a wancan lokaci za su kawo abu su kawo kishiyansa domin ka iya bambance gaskiya da wanda ba gaskiya ba wata rana an gaya maka za ka iya sanin cewa a abin nan ga inda ya samo asali ai wannan magana da kake faɗa ai magana abu musnad ai magana ruwa ce kaga ka riga ka yi wannan ilimin amma in baka sani ba sai ka gurguru shi to gashi a cikin dabari ma an faɗa sai ka gurguru ka rasa ya zaka ce sai ka tafi kana buga waya kana kana kana kana ta kiredi shi ne yace ويجعلون الأهجة في في ذلك على الناقل سنا سنيا أينهم نويم أو أن أكن وند يكي شيء من روتوا شيء شيء شيء نويم ولكن ينا كنتا كما هي عادة المصنفين كما ينت يكي العادة تمرغوتا في فضائل الأوقات ولا لسكور بوتشي أكن فلل اللوكتا والأمكنة كو غراري والأشخاص كو متاني والعبادات كو فلل إبادوجي والعادات كو فلل العادو كما يرويه أبو الشيخ الأسبهاني كما يدى أبو الشيخ كما يرويه أبن أبو الشيخ الأسبهاني أبو الشيخ سنيش عبد الله بن محمد ابن حي... ابن حيان عبد الله بن محمد ابن حيان الأسبهاني لكتاب العظمة إلى كتاب العظمة littafi ne wanda shi ma akwai sahihi akwai wanda ba sahihi ba ya rasu hijira tara ɗari uku da sittin da tara hijira tara ɗari uku da sittin da tara wato cikin karni na na hudu to shi ma yana da littafi fa ba'irul amal to ana yana rawaito hadisan da suke masu inganci da wanda ba ba su da inganci wa ghayruhu da waninsa haiku yajma'u ahaditha kathiratan wanda yake tara hadisai masu ɗimbin yawa likasratu riwayati saboda yawan riwayoyi da yayi وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة أتكي أقوي حديثي ما سيوا ما سكرتي إن جنتتو وإذا ولد كما حسنة لما تتوني وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية وكما حديثي دسكي ما سروني da na karya da masu rauni kwarai da gaske duk ya hada ya hada wannan ya hada wannan duk gaba daya akwai su wa kazalika ma yarwini وكذلك ما يرويه خيثمة ابن سليمان في فضائل الصحابة da abin da khaisama ibn Sulaiman khaisama ibn Sulaiman wani malami ne daga cikin dadaddun malamai cikin karni na hudu shi ma shekara 343 ya bar duniya cikin karni na hudu malami ne da ya tsawon shekara sosai ya yi tsawon shekaru ya shekara wajen 80 da wani abu ya duniya khaisama ibn Sulaiman ibn Haidara ibn Sulaiman al-Qurashi mutumin Sham ne shi ya rubuta littafin yana da cikin littafansa akwai littafin fada'il sahaba kitabu fada'il as-sahaba mutum ne wanda yayi wace wace da tafiye tafiye wajen neman ilimin hadisi yayi wace wace da yawa Abubakar al-Khatib al-Baghdadi yana cewa khaytama thiqatun thiqa wato wannan martaba ce ta koli a ce mutum thiqatun thiqa a maimaita kalmomin har sau biyu to haka ya kira shi thiqatun thiqa wa qad jama'a kitabu fada'il as-sahaba ya tattara littafin fada'il sahaba akwai wata kissa tashi akwai wata kissa wacce ibnu abi kalib ya kawo ta yake cewa ya ji khaisama ibnu sulaiman khaisama ibnu sulaiman yana cewa wata rana ya shiga ruwa wato cikin jirgin ruwa zai je wurin wani malami a wani gari da ake kira jamala zai je ya saurari hadisai a wajensa malamin ana ce da shi yusuf ibnu bahab yace bayan ya gama da wannan malamin sai ya kuma shiga jirgin ruwa zai tafi antakiya antakiya can cikin rome cikin kasar rumawa yace muna cikin ruwa sai ga jirgin ruwa na abokan gaba ya yi rokan mu gadangadan muka shiga fafatawa da waɗannan abokan gaba aka shiga yaƙi tsakaninsu yace daga ƙarshe waɗanda suke gaba gaban jirgin mu sai suka bi wuya suka sallama jirgin mu ga waɗannan abokan gaba yace sai waɗanda abokan gaba suka kama ni suka yi suka yi duka suka ce suka rubuta sunayen mu mutum sun samu fursunonin yaƙi duk sai suka rubuta sunayen mu suka zo suka zo kaina suka ce kai mai sunanka sai na ce sunana kai ta ba sai suka ce to ka rubuta himar ibnu himar to jaki dan jaki duk wankin mutunci ne yace suka yi min dukan tsaya har sai da ainihin na suba hankali na fita daga jikina to a cikin irin wannan halin su ba din sai na ganni ga ni nan kamar wato zan shiga aljanna a kofar aljanna din ga ga matan hurul ayin sun fito suna tsaitsaye sai ɗaya ta ce ya shaƙi aishin fataka ce kai wannan marar rabon me kai asara wannan marar rabo kai asara sai ɗaya ta ce wata irin kuma asara yayi sai ta ce ai da an kashe shi da yanzu yana aljanna tare da hurul ayi sai ɗayar su ce ai ya mutu ya samu shahada fi izzil islam khairun lahu fi izzil islam wa zillin wa zillin shirki khairun lahu ya samu shahada lokacin da musulunci yake da ɗaukaka kafirci yake da kaskanci shi yafi masa alkhairi wato ba a yanzu an kama shi ana wulakanta shi ya mutu haka ba a ya mutu a fagen daga lokacin da yake zubar da maza a ƙasa wannan shi yafi masa alkhairi lokacin da kafirci yake kaskanta yake sai na farka daga wannan lokacin shikenan ina farkawa haka sai na ga kamar ana cewa da ni karanta suratul bara'a suratul tauba sai fara karanta suratul tauba har yazo aya ta biyu fasihu a fil ardi arba'ata ashhur to daga wannan lokacin sai ya lissafa wata hudu na cika sai aka ce ta ya tashi tafi to manzo aka fice shi to wannan shine kissar sa wato kamar akwai fa'ali cikin wannan arba ta ashhur bayan wata hudu sai kuma suka tafi shi to kai sama ibnu sulaiman yana littafin sifa ba'ir sahaba ibnu tabiya ce da abin da yake rawaitowa a wannan littafi wa ma yayi da abu ru'ayb da abin da abu ru'ayb al-asbahani yake rawaitowa abu ru'ayb sunan shi ahmad ibnu abdullah ibnu ahmad ahmad ibnu abdullah ibnu ahmad abu ru'ayb al-asbahani yana da yana da littafin hayyatul awliya sanannen littafi to shi ma ya rubuta wani littafi na falalar khalifofi fadail al-khulafa fi kitab al-mufrad wani littafi na daban ya rubuta shi akan falalar khalifofi sayyidina Abubakar Umar Uthman Ali wa fi awwal hijjat al-awliya da farko farkon littafin hijjat al-awliya anan ma ya rubuta abin da ya shafi falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa ma yarwi abu layth as-samarqandi da abin da abu layth as-samarqandi shi ma yake rawaito abin da abu layth as-samarqandi wanda muka ce sunan shi Nasr ibn Ibrahim Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim wanda zahabi yake cewa tarudu alaihi al-ahadith al-mawdu'a hadisai na ƙarya suna samun cin kasuwa a wajensa sosai wa Abdul Aziz al-Kattani ba al-Kilani ba al-Kattani bi fath al-kaf والتاء المسددة الكتاني عبد العزيز الكتاني أبو محمد عبد العزيز ابن محمد ابن محمد التميمي الدمشقي wanda ya rasu hijira da sittin da shida wa abu ali ibn al-banda da abu ali ibn al-banda abu ali sunan shi al-hasan ibn ahmad al-hasan ibn ahmad ibn abdullah ibn al-banna al-baghdadi mutumin bagdada ne mutumin bagdada ne yana daga cikin manyan manyan malaman hanabila a bagdada yana daga cikin manyan manyan malaman hanabila a bagdad khatib al-baghdadi ya rubuta tarihin dukkan wani wanda ya zauna a bagdad ko ma ya wuce ta garin bagdad duk wani malamin da ya taba zama a bagdad ko ya wuce ta garin Baghdad ya rubuta tarihin sa a cikin littafin tarihi Baghdad to shine sai wannan a shi wannan Abu Ali bin Banna sai yake tambayar cewa shin Khatibul Baghdadi ya rubuta shi da ya rubuta shi ya rubuta shi cikin makaryata ne ko cikin amintattu cikin wa ya rubuta tunda yana magana Khatibul Baghdadi ya rubuta mutum zai ce amintacce ne zai ce wani makaryaci ne shi ne shi wanda Abu Ali ibn Banna yake cewa Khatibul Baghdadi ya rubuta ni cikin makaryata ko kuma cikin amintattu ya rubuta ni sai suka ce ai ba kwata kwata ma kai bai fare ka ba kwata kwata kai bai kaka ba yace idan ba to ya kare cikin makaryatan ma sai mai tawhi da karami wa lauki kazzabi ya yi rubuce rubuce yana da rubuce rubuce da yawa ya rubuta littafi ya kai ya kai ɗari biyar shi wani abu ali ibn banna ya rasu hijira 471 hadib al-baghdadi ya riga shi rasuwa hadib al-baghdadi 463 shi kuma 471 wa amsaluhum min ash-shuyukh da ire-iren su da malamai ire-iren waɗannan wa ma yarwi Abu Bakar al-Khatib da abinda Abu Bakar al-Khatib Ali ibn Thabit Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi wa Abu al-Fadl ibn Nasir Abu al-Fadl ibn Nasir shine Abu Fadl Muhammad ibn Nasir ibn Muhammad ibn Ali ibn Umar As-Sulami shi ba a ƙarni na hudu ya rasu ɗari uku da saba'in da biyar. Wa Abu Musa al-Madini Abu Musa al-Madini ya gabata mun faɗe shi shine Muhammad ibn Abi Bakr ibn Umar Al-Asbahani Abu Musa al-Madini wa Abu Qasim ibn Atakir da Abu Qasim ibn Atakir shine Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Hasan ابن هبة الله أبو القاسم ابن أساكر شيء لكتاب التاريخ دمشق littafin tarihi Dimash shi ma ya rubuta dukkan wasu manya manyan mashhuran mutane da suka zauna garin Dimash ko kuma ainihin suka zo suka wuce ko da basu basu zauna a garin ba in dai har sun taba bi ta garin ka ba a ce ka zauna ka rubuta dukkanin wasu mashahuran malamai da manyan sarakuna da aka yi a garin Kano da ma wani babban mutum da ya taba zuwa ziyara Kano ko ya zo ya wuce ta cikin garin Kano to za ka rubuta labarin sa kawai ka rubuta labarin tarihi Kano sai ka rubuta har irin su Hamad al-Ansari amma da ansari babban malamin nan da ya rayu a madina kuma asali mutumin malami ya taso tafiyar da yayi a yadda yake gaya mana wata rana na taɓa jin ziyararsa yake cewa aka ce daga ya tambaye daga ina nake nace daga Kano nake yace ka san kura yace to na biyo ta kura anan ba na samu sayin Buhari yana yin sayin Buhari rubutun hannu irin na mutanda ba wai bugagge ba irin na mutanda domin yana damuwa da irin tattara littattafai da aka rubuta su tun shekaru ɗaruruwa baya wani ba shekara biyu baya da rubuta shi saboda ka da rubutun hannun haka yake tara a labirarin sa kowa yawan irin wannan littattafan a madina in ka je gurin sa zai ta baka labari ya tambaye ne yace ka san ka san ka san al'alakan dan kaka ai abin sa alakan dan kaka to sai in za ka irin wannan tarihi kano to sai ka rubuta hadda irin sa tunda ya bata cikin garin Kano a ya wuce to ibnu asakir ya rubuta tarihi dimash tarihi dimash a yanzu an buga shi ya dade an kasa ma bugawa shi fa shi zama ya ta rubutawa yana ta kawo ilimi a ciki to bugawa ma sai ta gagara mu yanzu a zauna a dawo da shi bugun inji sai a cikin 'yan shekarun nan na kwana-kwanan nan aka samu wani ya tsaya dai tsayin daka ya ta aiki a kansa amma da sai dai ka koma rubutun hannu irin na daɗin ka koma kana dubawa da kyar wani abu ma ba za ka iya karantawa ba saboda ya fara ɗaukewa to aka samu aka yi mata aiki aka buga shi a tufuli tamanin to kaga irin wannan kai kai yanzu a yadda a yadda ake ta fama din nan a ce a baka kawai kwafa ma kawai aka baka wani har ya mutu wallahi ba zai gama kwafe shi tufuli tamanin a ce kawai kai ta kwafa kai ba dora maka ka je ka yi binciken ilimi ilimin ba a'a zauna kullum da safe bayan ka sha shayi ka kwafa ka gama kofe mana sifili din nan 80 wallahi da yawa ba za a iya ba to kuma wannan ɗaya ne daga cikin littafansa ba wai shi kadai rubuta rayuwarsa ba to yana yake nuna maka yadda Allah ya albarkaci zamanin da yadda Allah ya albarkaci lokaci a lokacin za a gamo daga daga an ce an yi sallah asuba kafin ka an kara sai ga da aka tayi da aka yi ga maga dan da nan lokacin yana da safiya sai ga ta juma'a ta kuma zagayowa wato abin da yana gudu shi yasa wasu malamai suka rubuta taqarubus taqarubus zaman da annabi ya faɗa cikin alamomin tashin alkiyama cewa irin wannan yana ciki haka aure ba su aka rage ba amma kuma gudu suke nan da nan yaro za a haife shi kana ganin dan da ka dan je kamar ka shawo fara sai ka shawo wani shi wanda alam da na bari eh shi ne ya zama wani shi kamar kuma gaggawa yake kada a gama cin duniyar bai ci ba sauri yake yi sauki ya je mana wuri والحافظ عبد الغني ده الحافظ عبد الغني المقدسي وامثالهم ده الى الى ودنن ممن لهم معرفه بالحديث ودن suke da ilimi a cikin hadisi fa innahum kaseeran ma yaruna fi tasanihim ma ruwa mutlaqan ala adatihim al-jariya sun kasance waɗannan da dama suka rawaito a cikin littattafansu abinda aka riga aka rawaito ma ruwa mutlaqan kawai abinda aka rawaito kawai ya inganta ko da inganta ba za su kawo shi ala adatu min jariya abinda al'adar su da ta gudana li yu'rafa ma ruwa fi zalika al-bab dan dai a san me aka rawaito a wannan babin da ake magana akan ta wani abu ne aka rawaito aka aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam la ne yastajib kulli ma ma ruwa ba wai dan ai hujja daga duk abinda aka rawaito ba a dan dai ya zama ana da ido ana da sani akan ta wa qad yatakallamu ahaduhum ala al-hadisi wani su daga wani daga cikin su zai yi magana akan hadisi wa yaqulu gharibun wa munkar wa da'if ya faɗi kalma da take nuna hukunci akan hadisi wa qad la yatakallam wani ko zai ba zai ainihin magana ba wani zai dinga faɗar inganta shi hadisi ne garibi ko shi hadisi ne munkari ko shi hadisi ne da'if wani kowa ba zai ce komai ba tunda wai ya kawo isnadin yana ganin kowa ma yana da ilimi kamar nashi kaga kowa ma zai iya ganewa da ta abubuwan suna zuwa suna canzawa ba gashi yanzu sun canza wani sai je ɗauko littafin da aka ware hadisai na ƙarya shi mai littafin ya rubuta hadisai ne na ƙarya don a sani sai wani zo na karanta mutane shi ne san asali an rubuta don ai bayanin ƙarya bane shi zai zo na tabbatar da ake nufi da da littafin ba Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin ta ya nuna mana barna ya ba mu ikon kokore ce mata abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada abin da muka yi muka yi na kuskure Allah ya fi mana ya nuna mana kuskuren mu gyara wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ba da kurewar lokaci wannan ce yaya littafin tarihi na ibnu kafir a wajen malamai littafin tarihi ibnu kafir al-bidaya wa nihaya ɗaya ne daga cikin manyan littafan tarihi da malamai suke komawa gare su a yayin da suke bincike abin da ya shafi tarihin wato annabawa da farkon duniya har zuwa zamanin shi ibnu kafir din har zuwa zamanin sa kuma wasu gurare abubuwa shi da kansa yana da kallo na kalele cewa wajen tabbatar da su ko kore su wani lokacin kuma shi kansa yana yin shiru akan abin da ya kamata ya yi magana akan rashin ingancinsa wato ba duk abin da ya shiru akan sa yake nuna ya inganta a gurinsa ba sai dai galibi sukan nakalto daga littattafan da suke da isnadi kamar littafin tarih na tarih na na shi ibnu jarir fadani saboda haka akwai abin da zai kawo yayi bayanin da inganta da shi da kansa akwai kuma abin da zai yi shiru bai bayani ba kamar littafin tarihul islam na zahabi shi ma dai yana tafiya akan wannan tsarin duk da cewa zahabi ya fi bayani sama da ibn kafir wannan kuma yake cewa shin shin ibn taymiya malamin hadisi ne ko na aqida ne to kuma da an za ku bayar duka malamin duka ne kai yanzu wannan karatun da ake shararowa baka gano ina malamin ya san hadisi ba ko bai sani ba ina jin da yawa tafi da kasa zuwa wannan kuma yace wai shi da yawan bantuwa ne wace addu'a zai yi ya daina bantuwa wallahi ban san addu'a da za ka yi ba bantuwa wani abu ne daga shaidan wa ma salihu illa shaytan shaidan shi yake mantar da mutum galibi abubuwan da zaka nisantar da shaidan daga gare ka zai taimaka maka wajen rage yawan mantuwa din amma mutum da mancan ɗabi'a ta mai mantuwa din ne yana da mantuwa din saboda haka annabi adam a shi shi ne farko wanda ya fara mantuwa a dan haka ƴaƴansa ma za su gaje shi akan wannan ɗabi'a ce ta dan adam sai fara kore sifar mantuwa wannan a sifa ce ta ubangiji shine wanda ilimin sa babu mantuwa a ciki sai dai kuma a wajen daukar ilimi in kana so ilimin ka ya zauna duk sanda kake daukar shi ka yawaita maimaita shi maimaita shi yana hana ainihin yana hana manta shi da sauri yawan maimaita shi amma idan za a karanta ka bashi to bayan wani lokaci za ka neme shi karanta akwai yawan maimaita da ina taimakawa wajen karatun ya kafu sai da ba za ka manta shi ba za ka samu himmatuwa da abu da damuwa da abu shi kansa ka ji baka manta shi ba wani za ka gan shi mai yawan mantuwa ne amma ba a manta kudin sa in ya baka bashi ba a manta ba amma ko mai in kai kamar zai ce a manta kaga da yake abin yana jin sa a jiki ba a manta amma wannan tunda shi ya kaza kashi sai ga ya manta to himmatuwa da abu da sa shi a rai shi ma yana sa ya ci gaba da zama a kwakwalwarka ba tare da da kamanta ba nawa nawa sa'alabi sa'alabi yana kwashe kwashe dan kwashe kwashe ne kwashe yana da kwashe kwashe akwai abin da yake kwasowa wanda ba zawanci ne isra'iliya ne ba ba abin nan bane kadan muka ce na bar wasu takaddun ban karanta su ba saboda ganin cewa lokaci ya ya ja sosai sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam